أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi na karcen aerofor wajen ruth canga da ke garin niyami muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha na wani gautan musulunci sha uku yake ko? sha uku ga watan biyar hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 20 da nawa ne watan Turawa 28 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2020 to insha Allah ta'ala za mu gabatar da karatu akan wani maudu'i mai muhimmanci shine maudu'i wanda ya shafi idi da sifa amma wato hukuncin idi a musulunci da wannan sallah ta kiristoci da ta doso muna miye hukuncinta da irin abubuwan da ta kumsa to da yake karatunmu ba zai wuce awa ɗaya ba za mu yi ƙoƙari mu kasa wannan maudu'i gida uku na farko kalima ta idi mi take nufi a ina ta samo asiri shine abinda malamai suke cewa lokatan wasdilaha duk lokacin da malami zai bayani kan wani maudu'i abinda ake bukata shine yayi bayanin asalin kalima ko maudu'in da zai yi magana a cikin yaren larabci sannan kuma a shar'ance mi ake nufi da wannan kalima abu na biyu wanda za mu tattauna a kan shi shine sharuɗan ibada a cikin addinin musulunci ya ake yi Allah ya karɓi ibada abu na uku wannan idi na turawa mu ga irin ɓanna da yake haifarwa a fage daban-daban na rayuwa wasu daga cikinsu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu da wannan karatun da za mu gabatar a yanzu nan Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya kalima ta idi kalima ce ta larabci ba ta hausa ba ta samo asali ne daga ada ya'udu idan ada ya'udu idan asalin kalimar ce idan ba mu yi hattara ba kalimomi asalinsu yana caccanzawa sai fassara ta canza shi yasa mutumin da yake son ya san alkur'ani ya san sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya san shari'ar musulunci wallahi sai ya dage tukuru ya san larabci da kyau domin qur'anin da larabci aka samkar da shi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun manzon kuma da larabci ne ya isar da sakon sunnan ta larabci ce domin annabin yana magana ne da larabci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi shin da Allah ya saukar da alkur'ani ba da wato ba da larabci ba da za su ce a a ajamiyun shin littafi da yaren da ba larabci ba wa arabi kuma shi manzo ya kasance ba larabe kenan kaga wannan ya nuna manzon ba larabe shari'a kuma ita ma ta larabci ce shi yasa imamu shatibi a cikin al-muwafaqat yake cewa wato imamu shatibi na ilmu shari'a ba imamu shatibi na ilmu qira'at ba yake cewa wannan shari'a balarabiya ce gwargwadon rabonka cikin larabci gwargwadon rabonka cikin ilimin shari'a da ka bar ilimin nahau da sarfu da balaga da adab kace zaka fahimci shari'a to an barka dole dalibai ku taki fi'ili na ada alal aqall yana daukan ma'ana guda uku tashin farko akwai ada ya'udu idan akwai ada ya'udu iyadatan sannan akwai ada ya'udu audatan kaga in an ka ce ada ya'udu idan shine idi sallah ta idi ko in an ka ce ada ya'udu audatan shine dawowa in an ka ce ada ya'udu iyadatan shine zuwa ganin marashin lafiya shi yasa ma wasu kasashe suke sanya ma gidan likita karami al'iyada shi yasa ma cikin hadisi udusi Allah yana cewa yabna adam maritu wa lam ta'udni Allah zai ce nayi rashin lafiya kai dan adam baka je gani na ba ce kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya za yi Allah in kai maka ziyara haka yi rashin lafiya kuma kai Allah ba a san ba a san inda za a je a garin ka ba kuma kai Allah baka rashin lafiya Allah ya ce baka san bawa na rashin lafiya ba inda ka ji da ka same ni a wurin shi to kalima ta'ada tana da matsala wajen tafsirin alqur'ani a wani lokaci shi yasa dole sai mun yi bayani kanta saboda cikin tafsiri wani lokaci sai ta kawo maka wata ma'ana wadda za ka iya bacewa baka sani ba kadiba cikin tafsiru ayatul ashkalat na shekul islam ibn taymiya a cikin suratul a'raf da suratul ibrahim Allah yake cewa cikin suratul a'raf qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina a cikin suratu ibrahim Allah ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce li rusulihim ga manzannin su lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku daga cikin kasan mu aw la ta'udunna fi millatina ko ku koma cikin hanyar mu to in an ce su dawo kenan kamar wannan nassin yana nuna annabawa sun taba shirka sannan suka musulunta sannan za su dawo haka suka faɗa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib za mu fitar da kai ya kai shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina da waɗanda suka yi imani da kai a cikin alqarmu aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo tafsiri haka haka mutane suke tafsiri kiran kamar ka tabbatar da shirka ga annabawan Allah malamai sun yi maganganu da dama waɗansu daga ciki suka ce nan abinda suke nufi aula ta'udun na fi millatina suna nufin magoya bayan annabi sai suka haɗa da shi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi nan dukkan annabi ya tashi cikin al'ummarsa suna zaton akan abin da suke yi sai da ya bayyana da wata aƙida sannan suka sa tsammanin a'a shi can da tare da su yake daga baya ne ya kuma wannan aƙida ne ko kuma kalima ta'ada wani lokacin tana nufin ka koma amma ba wai dan ka taba zama cikin abin ba wa yake tsaya tunanin wannan kawai kalmomin ta fassara wa muke shi yasa a gurguje a cikin larabci kai hatta fi'ili wani lokaci kun ga wanga ada yaudu ada yaudu ada yaudu akwai wanda kuma yana iya zuwa da wawun da ya'un ko kuma ya zo da wawun da ya'un da alif wani lokaci ma'anar ta zamanto ɗaya wani lokacin ma'anar ta canza kaga yanzu in an kace asa da sa'un asa ya asu shine yayi banda sannan kuma asa mai alif wanda take mai kamar ya'un ya wato asa ya asa shi ma yayi banda sannan kuma asa asiya ya'fi shi ma yayi banda wala ta'tau fil ardi mufsidin amma kuma akwai lokacin da yake canzawa sai ma'anar ka canza mana yamunu ya bada abinci mana yaminu yayi ƙarya qala yaqulu ya faɗi magana qala yaqilu yayi kwanar rana qala yaqulu qawlan qala yaqilu qailulatan shi yasa malaman lugha cikin lughus kacici kacici al uhdiya suke cewa man qala qala Allah kafara kaga yanka ce man qala qala Allah kafara baka gani ba in kace duk wanda yace Allah ya ce alhali ko Allah ya ce cikin alqur'ani qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum a'a abinda suke nihi qala na farko shi ne ƙala na magana ƙala ya ƙulu ƙaunin wato ƙala ya ƙilu ƙailulatan duk wanda ya ce Allah ya yi bacci faƙad kafa man ƙala wanda ya ce ƙala Allah kenan ƙala na farko ƙala ya ƙulu ƙaunin ƙala Allah Allah ya bacci kafara ya kafirta kuma tabbas haka ne in ƙala ya ƙilu ƙailulatan ne don Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to mun zo kalimar muta'id kenan asalin wawun din shi asalin ya'un wawun ne amma dan a bambanta da sauran fi'ilai aka ce ida al-id a cikin shari'a suke cewa shine al-mawsim lokaci wanda ake taruwa a shekara shi ake kira al-mawsim jam'in shi al-mawasim suke cewa yawmun fihi jam'un ala wajhin mu'tad fi sana awi shahar awi usbu wani yini ne wanda mutane suke taruwa don nuna farin ciki ala wajhin mu'tad akan al'ada an al'adanci wannan lokaci fi sana ko a cikin duk shekara suke maimaituwa awi shahar ko ko wata au usbu ko a cikin wato sati to wannan idin idan muka duba ibada ne idan muka ce kuma ibada tana buƙatar sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zamanto an gina ibada akan tauhidi duk abinda ba a gina akan tauhidi ba Allah ba zai karbe shi ba duk aikin alkhairi wanda zaka yi in baka shiga musulunci ba Allah ba zai karbe shi ba ayoyi da dama sun yi bayanin wannan Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan Allah ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun sai an yi tauhidi tauhidin nan kuma kala uku ne tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidin rububiyya shine yarda da Allah shine mahalicci shine ya mallaki sammai da kasai shike tafiyar da al'amuran su daga ar-rabb ne shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir tauhidul uluhiyya kuma shine kadai ta Allah da ibada tauhidul asma'i was sifat tabbatar da cewa sifofin Allah babu wanda ya tarayya da Allah a cikin su to shi waɗansu mutane waɗanda ba su son ai bayanin tauhidi sai su ce ai rarraba tauhidi bid'a ne kana ɗalibin ilimi baka sai da ake tattaunawa ba sai kai shiru a'a shi rarraba tauhidin alqur'anin ne yazo da shi Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya kadiba ibnu usaymin da yazo kan wannan aya yake cewa rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin sammai da kasai kaga kalmar tauhidur rububiyya yazo rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa'budhu ka bauta mishi Allah shi kadai yace tanta bauta ma tauhidur rububiyya yazo wastabir li ibadati kai hakuri akan bauta ma Allah hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wani mai suna irin na Allah kaga Allah ke da nan tauhidul asma' wa sifat to shi tauhidul rububiyya dukkan mu da musulmai da kafirai sun yarda da shi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahu la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye halitta za su ce Allah kina sun yarda shi ne rabb tauhidul uluhiyya nan ne ake samun matsala kadai da Allah da ibada ba tare da an sanya ma Allah ba wato abokanan tarayya ba tare da an sanya wasita ba tsakanin mutane da Allah Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kai da cewa Allah shi kadai ne ya cancanta abauta masa akan cancantawa akan cincinta tauhidul asma'i was sifat alqur'ani ya tabbatar da shi Allah yake cewa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kama da Allah zato babu wani irin zato wanda zai kai ga Allah ya gano yadda ubangiji yake wa huwa as-sami'ul basir amma Allah as-sami'u ne mai ji al-basiru kuma mai gani ne kenan in aka zo wajen tauhidul asma' was sifat ka kore ma Allah abin da ya kore ma kansa ka tabbatar ma Allah abin da Allah ya tabbatar ma kansa sannan kuma kada ka yi kokarin sanin yaya abin yake don ba za ka iya fahimtar kaifiyar Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ka kore alaƙa sifa Allah da sifa halittunsa yadda zatin Allah ya bambanta da zatin halittu haka ne komi na Allah yake bambanta da na halittu balma yadda zatin halittu ya bambanta haka zatin komi na suke bambanta in an ce ra'asul jabali kaga ya bambanta da ra'asul asadi ya bambanta da ra'asul insani to shi kenan dan biza ka cewa an ce Allah yadullahi maglula ka ce a'a Allah bai da hannu a Allah yana da hannaye amma shi sai da suke shi kenan ka hunta to sai mu kare da wannan almutaba'a shine kai yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa zama yanzu ayoyi kuma sun yi bayanin wannan a cikin ayoyi da dama da waɗanda suke umurni da waɗanda suke tsoratarwa kan hani akan mutumin da zai saba abin da manzo zo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kun yi jayayya kuma da abu zuwa ga Allah ba wai sama ta bakwai za a ba alqur'ani ake nufi war rasul manzo lokacin da yake da rai ku zo wajen shi lokacin da bai da rai ku je zuwa ga sahabbansa lokacin da suka bushe ku koma zuwa ga littattafan da suka ruwaito abinda manzon nan yayi hadisai ingantattu wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu wadanda ke hali kuma tsoratarwa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sannan kuma falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim bal ma alama ce kana son Allah shine aga kana koyi da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo da shi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين bala bai suka ce Allah bai ce fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbukum ba dan a nuna maka dabi'a ce ta kafirai saba ma manzo ce san ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin to mutaba'a tana bukatar abubuwa guda shida Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce kafin a ce abu yayi daidai da abinda manzo da shi na bukata in dai cikin ibada ne abubuwa guda shida na farko as-sabab dalilin da zaka yin ibada ya zamanto shari'a ta zo da shi an yi rashin ruwa sai muka ce bari mu tashi mu yi sallar roƙon ruwa ashe rashin ruwa yana sawa aini sababi na na aje a yi sallah a roƙi Allah to kuma ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi salatul istisqa misali ne nake bayarwa na biyu jinsin da ibada ta zo da shi kai da shi an ce zakatul fitri sa'an min tamrin aw sha'irin ya nuna abinci ake bayarwa kenan in ba wani uzuri a akwai ko lalura ba ba a so mutum ya bada kuɗi sai dai bada abinci wanda ake amfani da shi a kasar su to sannan kuma azzaman zamani ko lokaci yanzu misali mutum ya ce bari in tashi in yi sallar asuba za a karba ba za a karba ba domin bi domin bai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sallar ba ko cikin qawaidi da yazo wajen farillan sallah sai ce dukhulul waqti shigan lokaci farlun farilla na in ba haka da bayan ke sallah ba musalla al makan wuri wanda shari'a ta tilasta cewa nan za a yi ibada sai kai aikin haji ana yin shi Niger ana yi Najeriya ana yi America ana yi japan duk duniya in baka yi shi makka ba to hayaniya ka kai itikafi ana yin shi a cikin ɗakin ka ba zai yiwa ba wala to ba shi ruhunna wa antum aakifuna fil masajid fil masajid sai cikin masallaci ake yin shi mafhum na al makan in ji malaman usulul fiqh to daga nan kuma sai al qadru gwargwado al qadru gwargwado sallar azhur sai mutum yace kai yau ina jin karhi kamar dan altar ya dauki karhi sai ce kai yau azhur raka ahur sun yi min kadan ko ya sha kwaya ka san dan kwaya tana ƙara bai ce kai gaskiya yau raka a hudu sun yi kaɗan bari in yi raka a takwas in yi ma Allah multiplication raka a takwas za a karɓa ba za a karɓa ba sannan kuma wato alkaifiyya yadda manzo ya zo da shi sallah mutum zai yi sallah azhar sai ce kai yau fa bai dace in fara da kabbara ba bari in fara da sallama assalamu alaikum sai ya tahiya daga nan sai daga sujada yayi sujada ya taso yayyo retro alangwayar kamar da suke cewa za a karba ba za a karba ba to sai malamai suke cewa wannan bayanin na Sheikh Ibn Uthaymeen shine ibada al-muqayyada ibada kala biyu ce akwai ibada muqayyada akwai ibada mutlaqa ibada muqayyada wanda an kayyade maka yadda zaka yi ta akwai ibada mutlaqa an baka dama kai duk yadda kake so to in mutlaqa ce ba laifi don ka saba ma waɗannan ababen ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ko ya ambaci Allah ambato mai yawa kaga shi ba a kayyade da lokaci ba a ta sai lokaci kaza fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kaga ba a ce sai kana kwance ko kana zaune to dole sai mun gane nan sharuɗan da shari'a ta kayyade su sune ake zance anan to wannan na kawo shi ne shimfiɗa saboda ɗaliban ilimi su fahimci ka'idodin ilimi in za su tattauna da mutane abu na gaba mun ka ce idi ibada ne menene dalilin idi ibada ne muna buƙatar dalilai na farko shi idi kowace al'umma tana da nata idi musulma da wanda ba musulma ba Allah subhanahu wata'ala ke cewa li kulli ummatin ja'alna man saka kowace al'umma tana da nata idi an sanya mata nata idi magana ta daga ita kare sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisin Abubakar wanda cikin Sahih Bukhari wata rana ana idi wasu ƴan mata ko aljawari ko bayi ko ƴan mata kankana waɗanda suke gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suka suna wani dan wake da wani dan buga ƙwaryarsu sai sannan Abubakar ya zo ya ce a'a abin mazamiri shaytan fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu za a busara mu bosara ta shaytan abin busa ko mu ce mabusa ko mabosara ko dilliya ko dai algaita ko abinda ma zaka dai iya cewa dai a dai gane dai abinda ake nufi ya so ya hana su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abubakar ba su inna li kulli qaumin ida kowace al'umma tana da nata idi wannan nafsi ne bal ma alqur'ani ya nuna muna cewa al'umma ta annabi Isa ta taba neman yin idi ko mun ce an sabkar sun yi idin ko ba su yi ba almuhimmu dai ya faɗe shi a cikin alqur'ani qarara إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين mutanen annabi isa sun nemi a sabkar musu da ma'ida shine wato table ko table wanda yake dauke da abinci qala taqullaha in kuntum mu'minin yace ku ji tsoron Allah qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil 'alayna ma'idatan min as-sama' to anan hawariyun ba dan ba su da imani bane suka nemi Allah ya saukar a'a da sun ka ce wa tatma inna qulubuna ba dan musu da Allah bane domin gani a ido ya bambanta da abin da kai yi imani da shi wannan dukkan halittu haka Allah ya aza su laysa al-khabaru kal mu'ayana kamar yadda cikin hadisi na Imam al-Hakim al-Mustadrak kuma al-Qur'ani ma ya tabbatar da wannan annabi Ibrahim ba a shakka imani shi yace rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi haka wanda ya yi shakka ta kudura ta Allah ko ko a ce ya yi mamakin kudura Allah da Allah ba da labarin shi a cikin suratul baqara أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رواية حمزة ياتي كسن هكا كما يتي نا سن ده هكا ashe ganin nan da yayi a ido ya canza mishi ko ba haka ba eh haka annabi Musa da yanne mai ganin Allah yace rabbi arini anzur ilayk sai Allah ce lan tarani Allah ba za ka gane amma annabi Musa ba za ka gane ba ai Allah ya san da annabi Musa ba zai shakka abin da ya bashi labari ba amma saboda ya sa mai natsuwa sai ce walakinin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani bari a gwada maganin da ganin falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin haka da Allah ya ba annabi Musa labari cewa mutane shi sun bace inna fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa an ba annabi Musa at-taura amma bai jefar da allunan da Allah ya bashi ba sai da zo iske suna bauta sannan ne ya jefar da waɗannan kaga tun daga can ya kamata a ce ma ya watsar da su amma saboda ganin ya fi tasiri ga ɗan adam shi yasa sai wannan lokacin ya jefar da su Allah ce walam ma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi da haka kada ka ce hawariyuna ba su da imani ko ya anke suka yi haka hal yastati'u rabbuka nan suna neman Allah ya sabka musu hal tastati'u rabbaka shin zaka iya roƙon ubangijin ka kai annabi Isa akan qira'at to almuhimmu dai yace a sabkan musu da abinda da zamanto wa idan li awwalina wa akhirina ya zamanto idi ne gare mu na farkon mu ga na karshen mu nan yana nufin al'umma ta bani Isra'il idan muka zo zuwa ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shari'an mu muna da idi guda biyu ko kuma idi guda uku akwai idi guda biyu na shekara akwai idi guda na sati meye dalilin mu ga dalilin mu abu na farko hadisi ne na Anas bin Malik Imam Abu Dawuda shi ya fitar da wannan asarkin kuma ce hadisi da kuma imamun nisa'i da imamu ahmad anas yake cewa qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallama almadina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina walahum yawmani yal'abuna fihima suna da kwanaki biyu da suke wasa kinan nan idi fa sa'alahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai tambaye su ma hadhani al-yawma me ya kamar munasaba waɗannan kwanaki me dalilin da yasa kuke idin su qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya suka ce muna yin idi ne a cikin lokacin jahiliya ba lokacin musulunci ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata ga dace ce inna Allah qad abdalakum bihi ma khairan minhuma Allah ya musanya muku anan khairan ba a fassara shi da ana nufin mafi alkhairi a anan khairan da alkhairi domin waɗancan na jahiliya ba alkhairi ba ne balle a ce waɗannan sun fi su alkhairi yana daga cikin matsalar da masu fassara suke ba su iya gane wani lokaci ismu tafdil ba yana zuwa bane akan fifiko wani lokaci yana nufin shine a dauke da alkhairi in muna tare da dan qur'aniyuna sai ka ce to kai kaji an ce khairan kuma ya an ce ba alheri mafi alheri ake nuna dole sai ko kana da ilimi sai ka san da ake tattaunawa sai mu ce maka ka yarda da Qur'ani in yace eh mu ce to ko cikin Qur'ani akwai irin wannan Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum da ahlul kitabi sun yi imani da shine mafi alkhairi gare su koko da shine alkhairi gare su su zama na cikin kafirci alkhairi ne ba alkhairi bane kenan walau aman ahlul kitab da ahlul kitab sun imani da kana khairan lahum shine alkhairi gare su dan kafirci babu ne alkhairi cikin shi in baka gane wannan ba bari mu kara ba Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu hud yake cewa ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لوط يتي هؤلاء بناتي وأن أنني هن أطهر لكم إن كتشي سوسك في تركي غريكو كان اللوائي ينا تركي hunna azharu lakum sune masu tsarki gare ku ba wai hunna azharu lakum ba sune suka fi tsarki dan luwadi babu wani tsarki a cikin shi in baka yadda da wannan ba sai mu ƙara ma wani misali na uku dan misalan suna da yawa cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala a cikin suratul rum yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake kagar halitta sannan ya mayar da ita irin yadda take wa huwa ahwanu alaihi shine mafi sauki ko duk mai sauki ne ga Allah a a kai hankalinka akwai mai sauki akwai mafi sauki amma ga Allah duk daina inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu da halittar da mai da ita duk da kunna to wanne ne an mafi sauki za a ci ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kyauta kinan nan da yace qad inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma kenan nan yana nufin Allah ya musanya muku da masu alkhairi ba mafi alkhairi ba yawmal adha wa yawmal fitri lana idin duha da ranar idi na alfitri sallah karma da sallah babba nan ba akwai wata matsala shine cewa ya kamata a ce yawmal fitri wa yawmal adha domin sallah karama ita ake fara yi sannan a zo ayi sallah babba to sai ce yawmal adha wa yawmal fitri to nan ba akwai matsala sai ga ka kai rikici a cikin larabci alwawu la tufidu tartib ita wawun ba tana nuna abin jere yake ba in gani ko yanzu in nace ja'a Musa wa Ahmad Musa ya zo da Ahmad to tana yiwa Ahmad ma ya riga Musa amma in nace ja'a Musa ja'a Musa fa Ahmad yana nufin Musa ya zo sannan Ahmad ya zo kai tsaye in nace ja'a Musa summa Ahmadu Musa ya zo sannan can da ɗan lokaci sannan Ahmad ya zo. Balma ita kanta summa wani lokaci ba tana nufin ba wancan ya zo a'a tana yawa ma wancan shine ya fara zuwa. Dan Allah ya ce falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana minal ladina amanu a yo amanu za a farawa sannan ai aiki ko ko wadannan za a yi sannan ai imani kaga sai an fara da imani to haka wawu la tufidu tartib wani zai isa to me dalili sai mu ce akwai dalilai bari mu ba ku su daga ciki shi yasa kuke ganin ayar da take cewa annabi Musa inni mutaw da Allah ce inni annabi Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni mutawaffika ni mutawaffika akwai maganganu ni ne mai sa ka bacci ko kuma kaza kaza kaza zan cika lokacinka na zama duniya a'a mutawaffika sai mu'tazila da waɗancan suka ce a ai mutu fi ka kashe ka zanyi wa rafi uka ilai sannan dauka ka zuwa gare dan haka a ce annabi isa zai dawo ba gaskiya bane to mu sakan musu ba mu tawfika ni mai kashe kan mu dauki haka tunda kalimar mushtarak ne tana daukar waɗannan ma'ana wa rafi uka ilai kuma mai daukakar da kai zuwa gare ni mai in daukakar da kai zuwa gare ni to ba shi ke nuna tawaffi ba ya riga ya arraf domin alwawu la tufidu tartib to sai ka tambaye ni me dalili sai in ce maka ga dalilai ka yarda da Qur'ani eh to wani baka dalili Allah subhanahu wataala ya ce ma Maryam wa in qalat al malaikatu ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma arraki'ina ya ke Maryam uqnuti li rabbiki ki yi da'a ga ubangijinki wasjudi ki yi sujada warka'i ma arraki'ina kuma ki ruku'i in za a sallah da ruku'i ake fara ko da sujada to bari mu ƙara ma wani a cikin suratul furqan Allah ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana dare suna bauta ma Allah sujjadan suna yin sujada wa qiyaman kuma suna tsayawa in za a sallah ta masu hankali da sujada ake fara ko da tsayawa qiyaman wa sujjadan wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi kaga sun ka ce ba kuma wuce rayuwar mu ta duniya ce na mutu wa nahya sun ka ce na mutu za mu mutu wa nahya kuma za mu rayu a su ko ba su yadda ba akwai tashin kiyama ya za a yi su ce na mutu wa nahya kenan nahya wa na mutu wa ma nahnu bi mabusi duk da yake wasu malaman su tafsiri sun ce nan na mutu za mu mutu wa nahya ƴaƴan mu za su rayu amma dai na mutu wa nahya domirin yana koma zuwa gare su kenan dole su dai za su na mutu za su wato nahya za mu rayuwa na mutu za mu mutu to kenan nan da yace yawmal adha wa yawmal fitri kenan abinda suke nufi ba wai tartibin su a waje ba a'a ya kawo su ne a bayani idi na gaba shine idi na sati a shari'ar musulunci hadisi ya tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Huraira wanda Imam Abu Dawuda ya fitar da shi da Imam Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana idi ta hadu da Juma'a sai ce qad ijtama'a fi yawmikum hadha idan faman sha'a ajza'ahu 'anil jumu'a wa inna mujammi'un qad ijtama'a fi yawmikum hadha idan idi bi sun hadu kenan idi ko na sallah babba ko na sallah karama da kuma jumu'a kenan na an kira ta idi faman sha'a ajza'ahu an jumu'a wanda yayi idi ya isa mishi daga jumu'a akwai maganganu da dama na malamai shin zai yi azhar ko ba sai yayi azhar ba amma min babil ihtiyat in baka zo masallaci sallar jumu'a ba sai kai azhar wa inna mujammi'un yace muku za mu yi jumu'a akwai maganganu da dama kan wannan abin nan hadisi amma dai zance mafi inganci shine in baka samu damar zuwa masallaci ba kai sallaka ta asar wallahu ta'ala a'lam waɗannan su ne idi guda uku da akwai a cikin shari'a ta mi da addinin musulunci to duk idin da ya wuce waɗannan sai mu koma can cikin ƙa'ida kaga bai da sababi a cikin shari'ar musulunci don babu dalili kan shi ba jinsi idi bane na idin musulunci zamanin shi ya saba ma zamunna da ibada ta musulunci don musulunci bai keɓe wani idi ba da wani lokaci bai keɓe mishi wata sallah ba ko wurin da za a yi wannan sallah kaifiyar da za a yi shi manzo bai zo da ita ba gwargwadon abin da za a yi a cikin shi manzo bai zo da shi ba ya zan bid'a ko wani irin idi ne ko a cikin musulunci ne ko na ƙasa ne ko ko idin da za a kirkiro ne a ce na wane ne ko na wane ko na wane ko na wane ko ko idin shekara ta gewayo maka na haihuwarka abin su jima birthday ranar haihuwar mutum shekara ta cika a yi murna kuka ne kamata kai kai da shekara guda ta haita cikin shekarun ka kuma ta dawa kuma kai zo kai murna murnar miza kai tamurru min al-ayyamu tasra wa inna ma nusaqu ila al-mauti wal ainu tanzuru in ji sha'in kai ana jan ka zuwa ga mutuwa kuma kana dariya dariya me kake har kai sallah kai ji daɗi kwana 365 sun fita cikin shekarunka akwai girbitu ga ɗan adam ala ayyati hal kenan duk wani idi da za a yi na shigewayewar shekara na ba ƙasa yanci na idin wani malami ko idin manzo sallallahu alaihi wasallama maulidi ko idin wani shehi ko idin wani menene waɗannan duka ba su da asali a musulunci sai dai mutum ya je ya tawili ko ya dauko hadisi wanda bai inganta ba ko ya dauko aya ko hadisi ya tawili su wannan kuma da ba ba abin da mutane ba za su yi ba amma za a yi mishi raddi a ilmanci wannan ita ce nukutan mu ta sani idi wato a musulunci mun yi bayanin kalma ta idi inda ta samo asali a larabci kuma a shari'a sannan kuma abu na biyu mun yi bayanin sharuɗan ibada kafin Allah ya karɓe ta yanzu abu na uku sai mu zo kan wannan idin saboda lokacinmu yana hararen mu tunda dama ba za mu ci awa ɗaya ba abinda za mu bayani wannan idin na kirista da suke yi menene alaƙa shi da addinin musulunci ɓannar da yake ƙumshe da ita kuma na farko shine cewa wannan idin bai daga cikin addinan musulunci bai daga cikin idi wanda a cikin musulunci dan idin da a cikin musulunci guda uku na biyu bannan da yake haddasawa ta shiga cikin kowane fage na rayuwa kuma kowane fage ka ɗauka matsayin muhadara ne za ka bayani kanta shi yasa takaita karatun ne za mu yi saboda mu bada ru'usul aqlam da al-anasir al-asasiyya da an-niqat ko an-nuqat al-asasiyya bari mu dibi waɗansu fage mu diba min aljanibin dini religieusement in ji masu karatun faransanci sannan mu diba bayan shi aljanib at-tarbawi fagen tarbiyya sai aljanibu ta'limi fage na ilimi yadda yake muna tasiri sai aljanibu tarihi mu dibi fage na tarihi aljanibul geography fage na geographiya an gane ko sannan kuma aljanibul i'lami janibi na yada labarai sur le plan media sannan kuma aljanibul thaqafi fage na wayewa culture ko culture sannan aljanibul lugawi ta fuskar yare na tura wanda suke muna mulkin mallaka sannan aljanib al-iqtisadi ta fagen tattalin arziki sannan aljanib al-ijtima'i sur le plan social abin da ya shafi zamantakewa sannan aljanib al-qada'i abin da ya shafi shari'a sannan kuma aljanib al-amni abin da ya shafi zamantakewa hal aljanib as-sihhi abin da ya shafi wato zaman abin nan kiwon lafiya kada ka taba sa tsammanin bai da alaka da su amma za mu dauko ne a gurguji ko ne mu baka misali mu fara da janibi na addini addini wannan idi ana yin shi ne ranar ashirin da biyar da ranar ashirin da shida shi ne ranar aihuwar yesu almasihu ranar talatin da ɗai ita ce rana ta suna a nan shi ne cewa dukkan kiristocin duniya sun yi ittifaki ba a sarar da an ka haifi annabi isa ba kawai zama ne an kai an ka ce to mu kirkira sai an sun ka ce to lalabe ne su da kansu duk duk fadan duniya yayi ittifaki ba sanar da an kafi annabi sa ba illa dai wasu na sun ka ce to coci ta gabacin duniya ta ce a zabi 25 coci ta yammacin duniya ta zabi 26 kuma asalin kiristanci gabacin duniya ne ba yammacin duniya ba domin annabi isa an haife shi ne a yankin falastini Falastini kuma can ne aka yi coci wadda aka haife shi da wurin da aka haife shi. Can ne masu wurin kiristoci suke haji a duniya. Na ɗai kenan. Na biyu annabi Isa ba bature ba ne, ba Yahude ne, domin Maryam tana daga cikin bani Isra'ila. Shi da kanshi ya ce ya bani Isra'ila inni Rasulullahi ilaikum. Amma yanzu da turawa suke sun kwace ci gaban duniya, ma'ana sun samu ilimin ci gaba na duniya. Sai Italiya da Birtaniya da Amerika sun kamshi kiristanci. yanzu itali dama mazhaba biyu ne manya-manya mazhabobin kiristanci mazhaba ta catholic da protestant wadda suka kira evangelic itali ta ɗauki catholic ta aje vatican can ne babban wurin nasu ita ko ingila da america suka ɗauki protestant to ana nan ana nan waɗannan su yi 25 waɗannan su yi 26 ƙarshe sai masu 26 suka kwace saboda su adda ilimin kere-kere yanzu ma amshe ma inda asalin kristancin yake shine gabashin duniya ɗai kenan ka ji ka tobara ta farko a addinance abu na biyu yesu almasihu annabi isa mu a wajen mu bawan allah ne annabin allah ne kalima ce ta allah wanda ya jefa zuwa gaba mu su ko a wajen su yesu almasihu allah ne sun ce isa allah ne duk da yake ko cewa Allah nan sun yi sabanin kan Allah sun ce uku na wasu sun ce Isa Allah Maryam Allah akwai Allah babba wasu sun ce a'a ita Maryam ba Allah bace Isa Allah akwai Allah babba akwai ruhi mai tsaki kaji ma har cikin shirka an yi sabani shi yasa Allah ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta a nan abinda muke son mu ce shi ne cewa ashe wannan iri su suka kirkiro abinsu a cikin ganin damarsu cikin addininsu to yanzu sun ce Allah ne wal'iyadu billah musulmi duk rana shina karanta fatiha so goma sha bakwai a cikin rana cikin sallar farilla yana roƙon Allah Allah ya tsare shi daga hanyar kiristoci da yahuda ya ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم يهودا الضالين بتتوسون النصارى كديبا كان الدر المنثور في التفسير بالمأثور نا إمام السيوطي كذا نصوشي da suka zo da sauran littattafan tafsiri ko ibnu kathir to kaga kuma duk addu'a ga da kai kwana 365 so 17 alal aqall banda nafila kuma a ce ka zo kai ka fada cikin wannan wannan idin kuma an gina shi ne akan kafirci an ce an haifi Allah kuma za a yi suna Allah ranar talatin da ɗaya kuma sura wadda take suratul ikhlas duk karanta ta gudana daidai ladan izib ashirin in ka karanta su uku alkur'ani ta ajil surus alkur'an kamar yadda a cikin hadisi ingantacce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah guda ne su ku sun ce Allah uku ne kaga sun karyatar da kuma bikin nuna Allah uku ne lam yalid Allah bai haihu ba walam yulad ba a haihe shi ba su ko sun ce an haihe Allah Allah ya haihu tunda sun ce Yesu almasihu Allah ne an haihe shi kenan ko Allah ya haihe shi kenan duka sun kare sabbin wannan ayu kuma an ce musulmi su je su aikata wannan sannan wannan bikin da suke yi fadar ma wannan magana da wannan wake-wake da suke yi Allah ya faɗi girman shi kadibi sama tana da ƙarfi wadda Allah ce farji'il basara هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير دس أنا ننسمى دقر منتا التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ka ji sama yadda take makarkata ta yi kusa ta kyagi amma wai zuwa makatutiyar musulmi ga zuwa suna rawa suna runguma ɗiyan gwarawa waɗanda a kiristanci suna ci musu onon da juzi kuma wani mallami ce akai ba komi wannan ai lokaci ne na yara ko ko a ai ana iya zuwa mallamai su zo su su shage su don a nuna cewa ai babu matsala tsakanin musulmai da kafirai a nan Nijar da kiristoci yanzu duk ba yadda za a yi a gane ana zaman lahiya sai malamai sun zo inda ake shirka kashi tara musulmi kashi ɗaya ne ba musulmi ba kuma akwai kiristoci akwai arna akwai bahayi akwai wane ne duk ba mu kashe su ba ba mu yaƙe su ba wannan duk bai nuna akwai zaman lafiya ba sai ka zo an zama tare da kai inda ake shan biya ana ana yesu almasihu subhanallah kai dai in kana da bukatar envelope wanda za a baka na nuna addinai duka suna zaman lahiya a baka envelope ka ci ka ci abin da zaka ci in kana da kuɗin kuma kayan su da ƴaƴan su ka je can kai ka ba da amsa na tashi alkiyama to wannan a addinance ne yake muku magana malamai sun yi sabani akai in sun ba da abinci a wannan rana ana ci ko ba za a ci ba waɗansu malamai sun tafi cewa komi suka bayar ba za a ci ba waɗansu malamai sun yi tafsir sun ce abinda suka yanka dan wannan rana ba za a ci ba don yana matsayin wa ma uhilla li ghairi llahi bi amma kuma abin da yake kyauta ce ko bamban ko halawa kana iya karba suna kafa hujja da waɗansu asar da aka samo daga Ali ibn Abi Talib da kuma ummul mu'minin Aisha da sauran sahabbai to amma amsa wannan abin da nuna farin ciki akwai hatsari ko ba haka ba to ni dai ko da ma mutun ya amsa abin da nake gani wannan abin kawai yaje yaje hoshi abola wallahu ta'ala a'lam nukta ta gaba sai abin da shafi wato abin da shahi a tarbiya kowa ya san wannan iri ba sai an ce na bata tarbiyyar musulmi ba sorti ɗin da ɗiyan musulmi suke yi manya-manyan rediyo da ake kawo a sha shayi ana ta'addanci a buɗe volim a hana mutane kwanan ƴaƴa mata su je su yi sarti bal ma wani ci zai ba ƴar shi kuɗi ta je ta sai kaya guntun buje skirt wanda za ta hita da samarinta shi je shi ta ko costume da komi har ma ya biyo gidansu zai ɗaukata in babanta mai hali ne ko ɗan boko ne ko ɗan bariki ne shi ko talaka ne bayan ya sha wannan cravat da komi sai ya zo gidansu ita ko ta shirya ta sa guntun buje sai ta ce baba ina son in yi ma presentin abin ga sai ta zo ta jawo hannun shi ta kawo shi gaban uba ta ce baba ina son in ma presentin sheriki na sai ba shi hannu ce sa ba piston dan bariki kenan to ina tarbiya yana ba ta tarbiyya za a sa fina-finai waɗanda ba su da kyau a cikin tv ga sunan na baka za a yi konser konser mawaka a shiga jika ashirin jika talatin gashi nan yana ɓata tarbiyyar matasa da ma hau waɗanda ba matasa ba in muka je a gurguje abinda a fagen tarihi mun gaya muku cewa ƙarya ce ba mu san da wannan iri ba sai da tura suka mana mulkin mallaka dan afirka bai san yeso ranar yesu almasihu ko da ba lokacin da an kamuna mulkin mallaka kiristanci shigo tare da mulkin mallaka wanga a tarihance na a kasashen mu sai kai bincike daga lokacin da aka fara shi aka dora ma gwamnatocin mu shi sai ai kwana goma ko yanzu nan sati biyu za a yi ba a karatu a kasan mu kwata kwata sati guda na coronavirus sati guda kuma na wannan biki na kiristanci mu kuma an ce kashi 99 musulmi muke kuma a ce sai an ɗora mu gwamnatocin mu su yi sallah ta kiristanci to daga ina aka samu wannan su kiristancin a basu nasu san ta yi su yi wannan satin mu kuma a bar musulmi sallar mu ta su me ya alaka mu da shi in muka ɗauke shi akan abin da ya shafi geography ƙasashe ƙasa nawa suke yin wannan idin a duniya da na taɓa kallon wani program da turawa suka yi duk ƙasashen duniya aka gwado in wannan minuwi ta yi sha biyu na dare midnight ana guduwa an jefa wannan abu an yi murna lokacin da saudiya ba ta karkata zuwa ga waɗancan harkokin ba kafin wannan yaron sai aka gudu saudiya aka gudu wacce australia britaniya ina ne ko da aka gudu saudiya sai ba a gudu inda an kace wannan fetar ba sai an kaji an ce allahu akbar allahu akbar sai an kasa kiran sallah wai su saudiya duk duniya su kaɗai ne ba sa yi yanzu kuma me yake faruwa kina a geografiyance kasashen musulmi yanzu babu kasar da ba ta yin shi illa man rahimallah a hukumance muke magana to bayan mun kare wannan sai mu zuwa ga at-ta'lim yanzu sati dai za mu yin sallah matasa mu ba su zuwa karatu gashi ana fama da yajin aiki wani lokaci a kasashen mu kenan yanzu sati ɗaya za a yi ƙasa tana zaman jiran wannan biki hasarar ilimi ta sati guda aiki zai tsaya sati ɗaya ƙasa ta koma ba to bayan wannan sai mu je zuwa ga kafafen yada labarai su kuma yanzu sun samu damar da za su sadu shashancin da suke su kaga hanya ce ga intanet ga rediyo ga tv duka a yi ta sawo wake-wake na shirka za ka iske yaro karami ma ya fara iya waƙoƙin shirka ana sa su ana maimaitawa ana jin daɗi yesu yesu sunanka da daɗi shine wanda ya mutu saboda duka mutane ka ji tausayin bayinka da su samu tsira bature wai ya iya hausa wani ya kuya mana shirka kai jama'a duka a yi tasawa kuma gidajen rediyo sai su a su dai kasuwanci suke yi don haka kowane irin kantarki za a yada su babu ruwansu kana ba da amsa gaban Allah in muka wuce wannan sai mu je sakafa wayewa yanzu matasan mu yin wannan abin shine wayewa a wajen su su shiga cikin wannan biki su dunguma shine wayewa amma su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wayewa bane ina wayewa kake ci gaba wai wannan ci gaba ne shine a zo a yi shirka a yi daɗi a fata dukiya mai yawa wai shine jin daɗi sha'ir ya ce iza kana nabzu dini ya'ni taqadduman fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami idza kana inda ya kasance nabzu din mutun shi watsar da addini ya'ni taqadduman yana nufin ci gaba da wayewa fa ya nafsu ya ke rayuwata muti ki mutu Allah ya saki mutu kabla an ta kaddari yanzu ki samu irin wannan ci gaba don ba ci gaban kwarai bane ci gaban mai rijiya ne to idan muka aje wannan a gurguje fagen sakafa sai mu wajen loha yaren da turawan faransa suka koya mu da shine sanadiyya suka hada mu da ci gaba kuɗin da muke kashi da yaren su ne tsarin da suke karantarwa a can kasashen su da shi muke yi shari'ar mu da shi muke yi maganin da za a yi muna dole da yaren su ne za mu karanta mu gani yaren shugaban kasa in zai magana da yaren su ne sai dai a tarjama muna ba yiwa ya magana da yaren shi da yan da yaren kasa sai dai a fassara sai suka killace mu hatta da labari in an karanta ayat qur'ani wani shakka zai yi in an karanta hadisi zai shakka amma ya an ce RFI ta ce Radio France International ta ce RFI ba ta ƙarya sun kashe mu shi yasa wannan yada labaran ya sa yanzu matasan mu ta wannan hanya da yaren su wanda da shi ake karantarwa a kasashen mu ya kamu cikin matsaloli da dama ga mu da mutane ɗiyan musulmi baƙaƙe amma faransawa ne ba su iya neman mu kansu abinci amma saboda babansu bai iya faransai ba to ba kauye ne shi bai iya neman mu kai ne abinci ba kuma zaka iske ma kayan da yake sawa bai iya kera komi sai dai ya je ya siyo kusho ba a sani ba ko dan luwaɗi na ya siyo ya wanke wai shi na garin ya kuma baban shi kai dan babanka bai iya faransanci ba zaka ce mai ba kauye ai ba kauye shine wanda bai san kiman mahaifin shi ba bai san kiman Allah ba bai san kiman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bai iya nemo ma kanshi abinci ba in baban shi mutu yau bai sai da zai samu abinci ba wanka shine ba kauye shi faransanci yare ne ba ilimi bane da faransanci shine ilimi da wasu kasashen da ba su yin faransanci da ba su gaba ba amma Rasha ta ci gaba Turkiyya ta ci gaba, Amerika ta ci gaba, Ingila ta ci gaba, Iran ta ci gaba, duk suna kere-kere a duniya, Japan ta ci gaba, Tana ta ci gaba, kuma duk ba Faransanci suke yi ba. Da Faransanci ne ci gaba, da ya kamata a ce dole sai sun koyi Faransanci. Shi yare ne kawai shi ilimi shi ne kasan yadda ake haɗa kaza da kaza ya ba da kaza. Ko da wani yare ka koya shi ne ilimi. In muka tafi gaba, a gurguje saboda lokaci ya ƙara matsowa, sai mu ta yi zuwa ga abin da shafi al-iqtisad tattalin arziki tattalin arziki yau wanda zai kawo fetar ba mu san ko ta miliyon nawa za a buga a kasashen musulmi ba biliyan biliyan in ka ji babas bas bas bas bas kuɗin muna ta kama da wuta akwai ta jika ashirin akwai ta jika ɗari akwai ta jika nawa ga mu wai ana cewa kasashen musulmai mun fi kowa talauci muna cikin yunwa wai kuma muna ɗauka kuɗi muna buga musu wuta wala tubazzir tabzira innal mubazzina kanu ikhwan ash-shayatin kuma gwamnatocin mu suna gani a hukumance ba su dauki mataki ba kan masu kawo wannan ba su dauki mataki ba kan kafafen yada labarai da suke yada fina-finai na batsa in ma an ce kristoci suna da haƙƙin su yi magana to shi fina-finan yada batsa a ina aka samu su dukiyar mu wadda za a sha giya giya tana na an yi istoki akwai ta jika hamsin sittin ɗari za a sha ta miliyoyi fetar wadda za a buga za a buga ta miliyoyi a hallakar da dukiyar musulmi cikin wannan shashanci kuma a ce ai yanzu kasashen musulmi muna bukatar mu ci gaba ina da mu ci gaba da yawan ɗabi'a za mu ci gaba sai abin da ya shafi zamantakewa idan wannan abin ya zo zamantakewa za a cutar da musulmai da dama rediyo rediyo da yanzu za a kunnawa da kuma orchestra orchestra wanda za su hito cikin unguwa unguwa suna yin tun daga bayan sallar isha isa safiya ta waye su hana mutane bacci wai yanci ne gare su ai tun da malam yana cewa Allahu akbar da sallah asuba sai lamin shams in ji dan bariki sai lamin shams wai kiran sallah ma da mai kada wannan tambado din wai duka duk gudanar sai lamin shams wai shi hujja take ne abin da suke cewa ke to abin da ya shafi wato abin da zamantakewa kenan da yaran da za a ba kuɗi su je su yi mutane shashanci a kowane wuri su shagiya su yi banna su yi zina su yi fita kuma abin da ya shafi nukta guda uku na ƙarshe bari in faɗe su shine abin da ya shafi wato alƙaba shari'a za a ba su dama su yi rashin mutunci kuma suna da jujojin da za su ba su kariya to in ka ba su kariya a nan duniya lahira ba ka ba su kariya ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا sai abin da ya shafi al'am zaman lafiya za su kamu da tashin hankali mace tana tafiya a jefa mata wannan abin ya bada babas wata ta mutu wata ta suma su je su jefa shi cikin mutane su hana mai yaran mutane kwana a je a shagiya a tuka mota ana buge mutane a yi tashin hankali mai yawa sai an zuba jami'an tsaro ina mahari ina dalilin wannan musiba sannan kuma abin da ya shafi fagen kiwon lafiya a sha giya ta samu mutum cuta a sha ƙwayoyi ƙwayoyi ɗan daga suna na an siyo daga an aji yaran babu mali an shirya za a infect a sha giya a sha giya a sha giya a sha daga a sha shisha daga nan ka tashi da rashin lafiyar da baka da za ka yi da shi ba a yi zina a yi luwaɗi duk cututtuka ga sunan su mamaye mu kuma wai shi kenan sai a ce a'a Allahumma surna alal qawmil kafirina kai ka yi abin da kafirai suka yi ko ka wuce su kuma ka ce fasulna alaikum bil kafirina haka gana Allah zai taimako mu ko ɗanka ya tambaye ka ranar ashirin da biyar baba ko mamma ko grand friend ina zaka kan ce zane wajen noel ko park sai mu tambaye ka wai noel kin nan fassara mu da shi da hausa ko da yaren mu na ƙasa shine rana za mu je mu yi barka ta an aihe Allah ana aihuwa Allah sati ya cika ashirin da ɗai kacce za mu wajen yi ma barka ta suna Allah ana yi ma Allah suna ku barce mu da noel ko kirsimeti ku ce mu da rana aihuwa Allah da rana yi ma Allah suna mu ji wannan abin da kunnan mu mu gane inda an ka sama gaba sai mu gane tun da nan an shiga cikin matsala don qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan uwa musulmi an nuna min lokaci ya matso kuma lokaci da ma ya cika ina ganin ya kamata in dakanta sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddare muna da dama ta haduwa insha Allah ta'ala akwai darussa da ake gabatarwa a Bonferai duk Juma'a daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 akwai muhadarat da muke gabatarwa kan duniyar musulmi ta yau kuma ina ganin wajen karfe 11 na dare zuwa 12 suna maimaita shi a cikin radio da tele na bonfere ko radio ka kama ko tele in akwai duka zaka saurara wannan darussa abinda muka faɗa zaman tole dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin